نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا أكوكو na uku ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 17 ga watan uku miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa Allah ya samu daga cikin wanda za su samu wannan kashi na farko na wannan littafi shine al-fawzul mubin al-fawzul azim na roƙon Allah ya samu daga cikinsu kuma Allah ya kare mu daga cikin wanda za su shiga kashi na biyu na littafin shine al-khusran al-mubin adana Allah wa ajarana wa ajarana min al-khusran yau al-mabahas at-tasi'a ko za mu yi magana akan bincike na goma sha tara bincike na goma sha tara zai magana akan izami ajsami ahli al-janna wato girman jikin yan aljanna yaya jikin yan aljanna zai kasance idan sun shiga aljanna yaya jiki zai kasance domin idan mutum ya shiga aljanna da irin wannan halittar tamu to ba zai ji daɗin aljannan ba kaga yanzu din da aka bada aka ce ga abinci kala goma aka ce kowane kake so ka ci wani kana so za ka bashi saboda ka koshi saboda abun nan ne balle kaji a ce duk da dai akwai wanda suka ce za su iya cin goma ko an gasa za su cinye goma to mu dai ba mu cikin masu iya cinye goma ɗaya ma ba ta iya ciwa karanci ɗaya shi ɗaya wuce ciye kaza guda ɗaya gaskiya wannan mu ba mu yawa amma dai akwai wanda suka ce za su iya su za su iya cin goma ma to kaga wannan to amma can lahira za a canza halittar mutum ta yadda duk abin da yake so ba lokacin da zai ce ba wurin da zai sawa ya ci kadan haka ga wani abu ya ce kash da na sani da ban ci kaza ba saboda ya ga kaza ba yadda za a yi ba za a yi haka ba aljanna abadan duk abin da mutum yake so zai ci ko zai sha saboda haka yanayin halittan ba iri ɗaya ba ne allah ka samu na cikin yan aljanna ba don halin mu ba wai zami a ji sami halin nare da kuma girman jikin yan wuta allah ka kare mu daga shiga wuta allah ka sa ba mu cikin yan wuta in ma an rubuta mu ciki muna roƙon Allah tun da mai yi abin da ya ga dama ne muna roƙon Allah ya goge sunanmu daga yan wuta ya rubuta mu cikin yan aljanna dan tsarkin sunayensa da mu da ke nan da duk wanda ma kai duk yan uwa ma musulmi na adda Allah tabaraka wa ta'ala ya saba mu cikin yan wuta wannan shine babban abu awwalan izamu ahli ajsami ahli aljanna girman jikin yan aljanna wa marihim da shekarunsu rayuwarsu yadda za su yi wa kuwatihim da kuma ƙarfinsu yan aljanna yan aljanna za a canza masu komi na jiki na rayuwarsu na yanayin shekaru na jiki za a ce yanzu ɗan aljanna ba maganan sufa shekara talatin da uku da ga ƙarfi ba irin ƙarfi na nan ba wanda mutum zai gaji ko kuma tun da can ga mata aljanna da yawa a ce to shi kenan ya gaji to za a bada da yawa kuma za ba da ƙarfi da yawa an abi huraira ta radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi sifati ahli janna wato abu huraira ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah yana sifanta yan aljanna yana maganan su yace wa fihi hadisin da yawa yace azwajuhum alhurul ain matan su to hurul ain ne za a ba su maza mata mata yan aljanna su kuma za a ba su mazaje wanda suka je suka shiga aljanna mata da miji in sun shiga za a bar su can a ƙara mata matsayi wanda kuma suka rabu shi ya yi wuta ita ta yi aljanna za a ba ta wani miji na aljanna kuma wanda za ta zauna da shi daban sai dai su riga kallon wancan Allah ka tsare mu eh ta zo ta kalle shi malam gashi can a wuta ta ce ya aka yi ya ce wallahi ba mu bi ba to yanzu me zan yi ya ce ki dan san mana abin da ku duba mace da tausayi saboda fa tausayin mijinta tana iya yin ƙarya a nan duniya in an zo bai da gaskiya ta ce shike da gaskiya haka ne ko ba kama ne yayi wani abu ba daidai ba ai ta cewa mijin wanta ne ta ce in ju ta fito ta zazzagi mutane ma ta ce wanda ya ƙara cewa mijinta ne wallahi za a yi ɗamara a tsiya kuma fa ta san sai dai ta shiga ɗaki da ce kai ne fa baka da gaskiya faɗan ƙarfin hali nike ce wallahi faɗan ƙarfin hali nike na san kai ne baka da gaskiya amma wallahi a lahira ga sha wuta tana ganin shi tana aljanna zai ce mi za ya ce ki dan san mana ruwan da ke ciki ta ce Allah ya ce kada mu ba ku haka in shi ne kuma aljanna ita a wuta ita ma haka za ya ganta ga tana wuta malam tana wayyo wayyo ya ce ina wanta ce ga ta can a wuta ya ganta ga ta nan malam ya gane ta wanta ya aka ce ta ya ce wance na gaya maki kada ki kaza ki tashi ki rika sallah ki tashi ki kaza kina gani na nake yi baki ba yau ba abin da zan maki babu wani abu ba za ka iya dan san mana ruwa daga aljanna ba ya ce wallahi Allah ya ce kada mu ba ku Allah ya ce kada yan aljanna su ba da komi na cikin aljanna zuwa ga yan wuta ka a ba su sai kuka shikenan ba sai ya je wutan ba kamar yadda kuka gani yanzu mutum a waya ma da dan adam ya shirya yadda ake yi yanzu za ka iya yin waya kana video call kana kiran mutum kana ganin shi yana ganin ka kuna magana wannan na balle Allah in ya tsara nashi tsarin walillahi al-masal ala haka za a yi kana ganin tana ganin ka ba sai ya je ba mun karanta can baya zai zo aboki ya ga abokinsa ya ce inni kana li qarin ina da aboki da ya ga bai ganshi ba a aljanna yanzu ya duba aljanna bai ganshi ba ya san ko in dai bai aljanna yana wuta in mata ce ta ga mijinta aljanna ita ba ta ya san tana wuta ba wani gidan sai guda biyun nan in ba a ga mutum a aljanna ba tabbas yana wuta ya ce ina da aboki ya ce fa'al'antun mutsali'un ko za ku zo mu leka aka ce fatsala'a sai ya leka sai ya leka fara'ahu fi sawa'il jahil sai ya gan shi gashi can a tsakiyar wuta yana ta cin wuta mala ya zama ma gawayi amma zai gane shi ya kalle a ciki babu wani abu ya ce tallahi in kitta la turjin ya ce o ni ma ka kusa halakar da ni walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin inda ba dan ni'ima Allah ba ma yanzu da ina nan ciki she ka kusa ka ja min to haka za da mata da miji ma ko ita ta ce ba dan ni'ima Allah ba da ka ja min ko shi ya ce ba dan ni'iman Allah ba da kin ja min da son da nike miki da ya ja min mun zo nan to wannan shine babban abin da ya kamata mu samu mu kama hannun juna mu kama hannun juna ba ma maganan mata ko miji ba ko mahaifa wani ma wanda ka sani ka taimake shi ka da ya shiga wuta inda yadda za a yi Allah ka tsare mu saboda haka haka za a yi nan ala khalqi rajulin wahid za a bar su akan halittar mutum guda kuma ga sunan yace ala surati abihim adam akan suran baban su annabi adam sittuna zira'an fi sama tsawon su ya kai zira'i 60 a sama kaga zira'i 60 ya fi kwalwa ya tsawo to haka dan aljanna yake da wannan tsawon saboda da ga dogon ciki ga inda zai zuba kaya wannan ɗan ƙaramin cikin ina zira'i biyu ma bai yi ba ka ina jin ma wanda ma cikin shekai zira'i biyu ko akwai zira'i biyu fa haka haka so biyu ka yi haba ɗan na gan shuru ga zai to mutum shi tsawotan zira'i sittin saboda ya ta zuba komi to ɗan hidima fa talakan aljanna fa nan muka yi magana za mu yi magana su kuma suna can gaba da talakan aljanna fa yana da ma'aikatan da za su yi masa hidima mutum dubu goma dubu goma saboda haka kaga wannan shine babban bala'i a ce yau mutum ya je bai shiga aljannan nan ba sau da haka wannan ne su wasu ba su san ma yana karatu ba sai su zo su dinga goma mutane ba kuma yanzu an sa ta abu ba za ta dauka ba shi ne matsalar a gabata wanda ya san ne ya san yanzu ba da za a iya zaben a waya ta ka kira su kawai su zo su cire ta so da haka wannan shine abin da ya kamata mutane su sani cewa idan aka abin nan mai dama su can kawai ko su kashe ta su aje can kawai ba zai yi wa can zauta a gani so da haka wannan shine abin da ya kamata mutane su sani cewa ina ne to sai a ba su wannan zira'i wa an mu'azu bin jabalin radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعن معاذ كي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا ين الجنة ذا شجاء الجنة ين الجنة ذا شجاء الجنة suna masu ƙarfi in an ce jordan kamar wanda yake hannun shi zaga mu- hannun shi mamurde da ƙarfi yana da ƙarfinsa ba wanda ya mummo kaɗe fata ta nannaɗe ta nannaɗe ta nannaɗe ba to shine jordan muradan suna matasa ba su ma da gemu shine muradan kamar wanda yake ma- ba su fara ba su ba su yi gemu da yawa ba mara- matasa wanda suna da sauran kuruciya yan talatin da uku to haka za su shiga aljanna mukahhalin ga sunan sun sha kwalli kwalli sun sa kwalli rangada rangana idanunsu ana ganin alaman kyau sun sa saboda haka lokacin da suke da furuciyarsu da sha'awa ta kwalliya shine ne yasa aka ce abna'u salatin aw salata wa salatina sana yan shekara talatin ko kuma shekara talatin da uku haka za su shiga aljannan nan Allah ka samu na cikin su kai yanzu malam sani ya dawo dan shekara 30 kaga yadda zai rika tsalle ai za ka sha mamaki eh a to ai ba za ka kai sai ka rika rage abun ai in aka shiga aljannan kana tsoho za ka ji daɗi to ai aljannan ba shigar ta yin ita kadai ake so ba ai shi yasa ake yin babi babi can mun yi maganan shigan to in an shiga kuma yanzu aka baka tsoho ya za ka da 'yan mata to kai suna tsoho a can eh to kuma ka ka ba to ya kana yaro da yan kana tsoho ya za ka yi karga ka so Allah zai eh ai shi yasa ake faɗin sauran abubuwan bayan shigan abin da ke cikin to kuma a ƙara gaya ma don ka ƙara jin son ta ka ƙara dagewa ka duba fa wata da an- da ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata tsofaffi ba za su shiga aljanna ba ita ta ɗauka kenan ita ba za ta shiga aljanna ba ya ce a'a ina nufin ba za ki shiga aljanna da wannan halittar ta ki ta tso- kina tsohuwa tsohuwa ba ayin kin shiga kina tsohuwa ba za ki ji daɗin aljannan ba kadiba fa muna karanta wata rana wasu 'yan mata suka ga wata tsohuwa tana tafiya a dudduke suka ce mama zo mu gaɗa ta ce yau lokacin mu ya wuce to ka duba duniya fa kenan ta ce lokacin da nake budurwa ni da na tashi bukina ma sai da aka yi man kawaye daga wani gari saboda ni bu- haɗaɗɗa budurwa ce ta ce amma kun ga in yau tana juyawa yau da gobe yau da gobe tana juyawa a kanku wata rana za ku sha mamaki to kaga duniya kenan to can sai aka ce ma ba tsufan saboda ka ji daɗin wannan gidan da ake cewa za a shiga ƙarin jin daɗin shi ba za ka tsufa ba ba za ka yi rashin lafiya ba ba za ka mutu ba babu talauci to nan duk menene ya addabe mu ka yi shiru baka san su ba abun to yanzu ka dubi faran nan nan wuyar da ka sha nan gaba har taya ka aka ina nan zanne ina gani ana taya ka ka yi goho nan wurin kan besfarka nan ka bar ta ba ta kwana ya mana ka zo kai kai ka tafi da ita gida ta ki ka dawo da yamma nan muna karatu a yadda kake son karatun na amma ranar ba zai yi ba ka je can kai kai kai ina kallo aka zo aka taya ka kuka yi ta fama ya wuce ba ya ce dawo nan malam zaki ina gani ya shiga shi ma ya yi ta fama wanda da yaran shi na kusa suka gan shi a wurin nan sai sun rugo da gudu su ce shi wanda ya taya kan kai ka san in ba musulunci ba wanda ya taya kan nan ba yadda za a yi ka gan shi yana a wannan wurin yana yi ma wannan aikin ba zai wallahi abadan ba zai ni wannan maganan ban mance da ba sai da na tafi da ita har a raina ban son faɗin kowa ne ne kai ka san kowa ne ne amma in ba dan musulunci ba yau ka gan shi yana shi ke ya yi goho yana kwance ma wannan basuwa abadan kai ma sai ka yi mamaki in ka gani sai radda wata rana kai ka inda yake ka gani to amma kaga saboda musulunci kuma wannan ni daɗi na ji na ce kai lallai musulunci wani abu ne wannan shi yasa sabon manzon Allah aka ce su yan aljanna ne kawai saboda mutum zai zo da matsayinsa da girmansa da komi saboda musulunci ya rungumi wani wanda in a hanya ne da ya yi tsammanin za su haɗu ba zai yadda ba amma saboda musulunci to amma ka kalla ka kalli yadda ka shafa ma har ka zo ka ga abin ya gagara kawai ka ɗauta ya kai nan yanzu kana ne da yanzu kowane wahala aka cire ka aka baka da ita kadai da yanzu ba wannan aikin ka yi ba misali a ce ba komai gabanka sai ka zauna kai tasbihi guda ɗari in ba wannan aikin gabanka ya kake ganin abin da ka samu to sannan kuma shigowa nan kake fa muna karatu kana yi ranan baka shigo ba wanda ma ya taya ka aikin ma bai shigo ba duk aikin ka kai ta yi ina kallon ku kuka ta ba da da tayar nan to malam sani wannan kadai a ce ma a duniya ake yin shi ai masifa ce duniya to a lahira duk inda kake so ka je ba ruwanka da waɗannan ko matsan da za su iya zama ma matsala in ka tashi kawai abu ne ma'amur an ba da umarni an yi shi ne bainal kafi wan nuni duk abin da ɗan aljanna yake so an yi su kawai su ɗan aljanna hidima ne kawai da ka tashi zuwa wani wuri za ka hau shi ne ya yi su da kai sai tan in za ka kan gado sai ka hau abin hawa saboda nisan tsakanin gadon kasa inda gadon yake da inda za ka kan gadon tafiyar katifa daga kan gadon in an je hota ta yau kasa shekara ɗari take kafin ta zo kasa to wannan gadon zai hau da kafa sai da abin hawa amma an yi su mamurat ne dukansu mamurat komi da aljanna mamur ne bainal kafi wan nunin nan komi ke tafiya kawai an riga an yi shi kawai da dan aljanna ya zo kawai sai aiki mala'ikun nan an tore su saboda yan aljanna duk abin da kake so fauka tasawwuril insan ya wuce tunanin kama don wani abin sai dai mala'ikun su gaya ma mutum cewa kaza fa kaza ne kawai ga yadda zai ma in kana so don baka san shi ba ai wannan shine abin nan to haka za a yi to saboda haka shine nan wa an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala yuta almu'min fil jannati quwwata kaza wa kaza dan aljanna a cikin aljanna za a bashi karfin kaza kaza min aljima'i na wajen jima'i kila ya rasulallah awa ya tsiko zalika sahabbai suka tambaya suka ce kai dan aljanna zai iya wannan qala yuta quwwatan mi'a za a bashi karfin mutum 100 dan aljanna yana da karfi karfin mutum 100 kaga kun yana da karfin mutum 100 to karfin abinci kuma na mutum nawa ai wannan sai mun je cikin hadil arwa nan ne zaka gani saboda haka abin sai dai sai dai abin da mai ta roƙo Allah ya samu na cikin yan aljanna kawai amma duk abin da za a yi wajen a kwatanta aljanna babu wanda zai iya kwatanta ta yadda take sai dai in an je annabi ma ya gaya mana abin da za mu iya ganewa ne haka ma wuta duk yadda za a yi bayanin wuta da masifarta sai dai a yi mana iya abin da za mu iya ganewa kawai amma ya wuce tunanin mu ma Allah ka tsare mu daga shiga wuta saniyan wannan shine na yan aljanna a takaice ثانيا عظم أجسام أهل النار شيء كما جرمان جيكم يموتا وأدراسهم دا ترى من سو حقورا كينا من ينين دا جريك حقورا سو يكي وغلز جلودهم دا كما كولم فاتت يموتا الله كسابا مشكين يموتا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زن الله ياتي ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام لراكب المسرع tsakanin kafaɗin ɗan wuta daga kafaɗar shi misali ta dama zuwa kafaɗar shi ta hagu kenan zan ce to kamar tafiya ta kwana uku ne akan doki mai saurin tafiya kaga telen zai gwada mutum ɗinkin yana son kafaɗan ba sai ya gwada iya yadda zai yi faɗin kafaɗan ba to wannan kamar gwajin nan da tela ke yi daga wannan kafaɗan zuwa wannan kafaɗan to ta ɗan wuta tafiyar kwana uku ce ga doki mai ɗan karen sauri malam sani haka taso daga kafadar shi ta dama kafin a kai kafadar shi ta hagu sai an yi kwana uku ana tafiya kan doki mai gudu ya ka gani ka san ko dai doki mai gudu yanzu ai ba zai kwana ba zai kai zaria ka ce kawai a haushi a ruga da gudu to ka duba auna ka gani kafadar dan wuta tafiya kwana uku ce akan doki mai sauri wanda bai tsayawa sai an yi kwana uku وعنه صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظن الله ياتي درس الكافر yace turmin haƙori shine dirsu wannan su wane ne wai masu wayoyin nan ne ba ku san dokan ba ne ta wani ta buga ta wani ta buga ta wani ta buga ta ma ta buga nan na ci a cire ta ma daga wurin kuma ita rikodin ma ake da ita to me yasa za ku mana na ku ci gaba da mana rika sa wancan wayan kawai ku rika sa ta a flight mode tun da ba da ita ke ba kawai gaba daya da ku wuce sau da haka waɗannan su ne abinda za a tsaya kalla a ina ne to haƙorinsa turmin haƙori au na'i koko haƙo na koko a ce haƙoransa kawai kowane ma in an ce na durs zaman abin nan ne wanda suke manya-manyan abin nan ba to in ma an ce sauran haƙoransa kawai ma gaba ɗaya haƙoran ɗan wuta kawai lamasiratu a shi mislu mislu odin ne ko mislu odin yanzu malam a ce ma yau haƙori a ce maka girman dutsen uhudu kuma girman dutsen uhudun nan mun sha bayaninsa in an yi sama mil guda ne in an yi ƙasa mil bakwai dutsen uhudu malam sani allah kai mu wata rana mu je ka gan shi dutsen uhudun nan a madina bisan shi daga ƙasa zuwa sama mil guda ne to in ka kalli ma mil gudan daga nan in ma ba kawo na shi ba za ka gani a ce yanzu duk wannan girman ma mil guda ne tunda yanzu har an je can an sa Allahu akbar an sa fitila wurin da daddare za ga wurin yana kunna karshen dutsen kenan saman shi to in ka ga girman a ce ma daga nan mil guda a ƙasa kuwa ka ga kamar za ka zagawo gefen madinan duk gaba ɗaya dutsen ne ya gifta wani kalale labce ce ya zagaya har ya kwanta da ta waje za ke kai yan wala ga ko wannan kowar na manta kowar da take kai na yanka dole ta lokacin Allah cin azaba a aje mutum can daga nan ba ni za ka kada zawo gudun ma ka dawo to amma yanzu dai ba mu sani ba ko yanzu wannan tsarin Allah zai sa a canza amma mu fata koma baya so mu ci a ci gaba to to kaga wannan dutsen mil bakwai a ƙasa mil ɗaya a sama sannan a ce ma girman haƙorin ɗan wuta kenan guda ɗaya to irin wannan so talatin da biyu a cikin baki ya girman kan abinda mutum zai suranta ke na yadda ɗan wuta yake kuma ka san dai an yi kan gungume mai dole a jikin ya daidai da kan don in kan ya girma da yawa jikin ba zai ba fada da jikin ba ba zai yi ba in jikin ya tsu ya tsu ba zai yi ba dole jikin nan sai an ƙara fada da shi ya zama dingime mai shi ma shi yasa ka ji wannan mil kazan na girman kafada zuwa kafada tunda da kafada ake gane fadin girman mutum ta jikin shi to ka duba wannan so mutane in suka zo wani lokaci sai su koma su rika kallon lada kawai in an ce mutum ya je jana'iza ya yi sallah a wurin ya raka shi makabarta za a ba shi ƙiratsai kamar girman dutsen uhudu ta ta murna ya ce zo mu je mu samu dutsen uhudu sau biyu in za a janaza amma ko mutum bai kallon zunubin da yake yi shi kuma wanda za aka ce shi ma kamar girman dutsen uhudu ne zunubi ya kamata mutum kullum yana nan bainal khawfi war raja mutum yana auna duka bin dan wuta wa ghilazu jildihi masiratu talatin haka nan kaurin fatar dan wuta kawai shi ma wato kenan yanzu inda za mu ce malam sani a feda dan wuta misali a ɗau fatar shi a tada ta tsaye to kafin mutum ya burma ta sai ya yi kwana uku kaurin fatar kafin ya huje ta ya bulla ta can baya sai ya kai kwana uku ana gina sannan a bulle jikin kaurin kaurin shine nake so a gane kaurin fatar kaga wannan fatan aka shimfiɗa ma jiki kuma wallahi shiga ɗaya malam wuta in ta damke ta sai ta kwalkwale ta ta zo kashi wancan wutan da aka ce masakar ɗin nan lawahatul lil bashar idan ta fara cin fatan nan sai ta mai da mutum kwarangwal da wannan kaurin fatan shiga ɗaya ke da wuya kafin ka ce kwabo malanta mutum ya zuge ya koma kwarangwal saboda masifar zafi to shine nan aka yi magana ka gani وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا kaji yadda zaka ji magana yanda za a yi maganin fatan nan lalle waɗanda suka kafirce mu ayoyinmu aka gaya masu ga hujjoji ga dalilai wanda za su nuna gaskiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a imani da shi a mai da'a a mai biyayya a zauna lafiya mutane suka ki waɗanda suka yi wannan tawayan Allah ya ce saufa nuslihim nara da sannu za mu kona su a cikin wata irin wuta mai tsananin zafi kullama madijat juluduhum duk yayin da fata su ta cinye gaba ɗaya ta kurmus aka sa su a wuta fatan ta narke ta kone kurmus aka ce baddalnahum juludan ghairaha sai mu canza masu wata fatan ta daban wadda ba wannan ba saboda mi ya Allah liyazuqul azaba saboda su tantane azaba mai tsanani da an fata ta kare za a sa wata in an sa su cikin wutan nan wutan nan na taba su ballan za ta cinye fatan nan har kwarangwal fata ta kare kenan ta nuna ta kone baddalnahum juludan ghaira sai a canza musu wasu wata fatan liyazuqul azab nan muka karanta da ku cewa dan wuta ana canza mai fata a cikin awa daya so 120 malam sani dan wuta a canza mai fata a cikin awa ɗaya so ɗari da ashirin kaga kenan duk cikin minti nawa duk cikin minti ɗaya sai an canza mai fata so biyu duk cikin minti ɗaya fatan nan ta kone kurmus ya koma kwarangwal an sake mai sabuwa ta ƙara konewa ta koma kwarangwal cikin minti ɗaya Allah ka kare mu daga shiga wuta qad badat asnanuhu wa aka ce wa qala subhanahu wa ta'ala talfahu wujuhahum an wuta na fa na yagan fuskar su tana kona fuskar su tana lasa wa hum fiha kalihun suna ciki su kuma sun yi ganyawo na san kun san ganyau ko ran nan mun karanta nan ganyau wannan bai san ganyau ba ka san ganyau eh eh sani ko ba sani bane shine ko ka san ganyau ina yawwa to inda ne ba yaushe san da nemo shayi ganyau abin da ake nufi haƙora su fito waje ba fatan nan wannan fatan ta nan an cire ta gaba ɗaya haƙoran sun fito waje ana gani a fili shine ganyau dariya kuke ma a ba ku gane ba gaskiya ba ku gane ba in dai nan wurin abin dariya ne to ba ku gane ba Allah ka tsare mu haka za su yi ai badad asnanuhum haƙoran sun fito waje ka kolohin ra'asid nadid kamar irin kai wanda ya kone idan yanzu mutum yana da gashi sai kai shi ya kwari ya kone sal ba gashi ya koma ya kone din nan irin ya kan ya kone gaba daya ai kaga lokacin yayi tal waje to kamar su ma haka haƙora in ba fatan nan lebe ba lebe na sama ba lebe na ƙasa aka cire shi yadda haƙoran nan za su fito waje shine kalifo ga haƙora nan wuta ta cinye ba fatan ta cinye fatar sama leɓen sama da leɓen kasa wuta ta cinye su gaba ɗaya saboda haka sai haƙora su ne a waje ga sunan gayan bakin gani ana gani awul mushayyab bin nar koko wanda aka yi mai misali gashi ne sai aka yi mai aka samu abun tajewa sai aka yi mai abun tajewa da da na wuta aka cire gashin gaba ɗaya ka kware wannan fatar yanda zaka kalli wannan kan in an mai haka nan kamar haka ake ce makalihun hadin lokacin da haƙora suka fito waje gaba ɗaya hatta badat asnanuhum haƙoran suka fito waje wata qallasat shafahum ay wannan shifahum shifahum wato aka ɗebe duka wannan labban nasu aka cire su gaba ɗaya babu su sau da aka sai haƙora waje Allah ka tsare mu wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar ranan da za a rika juya fuskokinsu a cikin wuta ya koluna in suka ji masifa aka juya su a kan fuskarsu sai su ce ya laitana a fa'an Allah wa fa'anar rasula kaitonmu ina ma damin bi Allah damin manzon Allah amma yanzu an riga an makara an riga an yi latti kamar mutum ne yanzu bayan ya gane bai yi daidai ba ya ce ina ma da zai koma yaro akwai radda za a koma yaro malam Ilyas akwai radda za a koma yaro abadan mutum ba zai koma yaro ba haka abin da ya rage nan yanzu shi za mu yi kullum muna maimaita maganar nan saboda tana da mahimmanci ka auna shekarunka ka ga shekara nawa kai kuma ka ga me kake aikatawa mun yi maganar nan mai raran wa tikraran illa saboda mahimmancin ta muke ta maimaita ta saboda ta shiga zuciyarmu an ce ma ta kurrera ta karrara abinda aka yi yawan maimaitawa yana zama cikin zuciya ga wanda Allah ya so kuma mutum yana koyon abu yana ƙara saninsa wannan ya gamu da ɗan uwansa ya ce yau shekarar ka nawa duniya ce ko malaminsa ya ce masa shekararsa sittin ya ce to mai kai tana da shekara sittin ɗin nan saboda ka san dai wanda ya shekara sittin yana tafiya ya kusa komawa gida duk yadda aka yi komin wayan da kake tunani wata rana ka zo wata kwakwalwar ta rika gaya ma ƙarya dan sai ka auna ka yi shekara sittin ɗin sai ka ce kuma is very possible fadi ina cikin wanda za su daɗe kuma is very possible possible ɗin nan za ta iya zama kuma impossible har wani ya ce wai ai ya ga kakansu sai da ya shekara ɗari wani kakansu sai da ya kaza shi ma ma watakila ya wuce su especially in aka kalli wai abin da mu muke ci yanzu da su abin da suke ci ta wai yanzu shi yana cin abin daɗi da yawa zai fi wancan daɗewa to duk wannan shaidan ne yake ma wannan tsari ƙaryar saboda ya halakar da kai ka halaka gaba ɗaya baka da rabo ku diwa fa shaidan ya ga mutum a cikin masallaci ba yana zaune yana tasbihi ga an yi ruwa ga damina ta yi tarika ga gidan ƙasa kun san dai wanda ya zauna kawai ginin nan ya sunkuya zai fado in ya fado zai danne wannan ya zama dan aljanna tunda yana jiran sallah ne an yi wata sallah shi bai fita ba yana jira yana riba shaidan ya ga in ya bari bangon nan ya fado ya danne wannan bawa Allah dan aljanna ne sai rikida ya zama mutum ya shigo masallaci ya ce mai shawawan Allah bawa Allah assalamu alaikum tashi bangon nan ne na gani na zo zan wuce na ga bangon nan zai rinzo in ya rinzo zai danne ka kaga ko ya danne ka ya ce ah ya ce na gode na gode ya tashi ya canza wuri yana Allah saka da alheri ya ce ah kaka gode min kaka gode ya ce ai shedan ne ni na rikida na ga in na bari bangon nan ya faɗo ma ka sulle man kenan kai dan aljanna ne kenan wannan bango ya faɗo ma kana jiran sallah kai dan aljanna ne kenan shi yasa na raba ka da wurin dan dan mu ci gaba da fafatawa kuma yanzu in ka koma da gangan ka kashe ka kashe kanka da gangan kuma in ka koma ya faɗo ma ka kashe kanka ya ce mu ci gaba da bugawa ya ruga ya tafiyarsa yana nan cikin talbisu iblis to kaga wancan da zai zo ya rude ka ya ce ba za ka dade ka za ka yi tunani abokanka nawa ne wasu daɗin ba sau da aka sai ya ce mai shekarar ka nawa ya ce shekara 60 ce to mi gayya shekara 60 din shi ko da ya ji tsoro ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ka ba san menene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din kaga dai in ka ce inna lillahi ka yadda kai bawan Allah ne ba ka da komi kai kake da bukata wurin shi kai kake da kaza in kuma ka yadda kora inna wa inna ilaihi raji'un wurin shi zamu koma ashe ko ka san lalle in mun koma wurin shi ko zai tsare mu ya tambaye mu me muka yi daga nan inda muka bari to ka san ko duk wanda ya san za a tsare shi to ya san za a tambaye shi duk wanda ya san ko za a tambaye shi to ko dole ya tanaji me ka tanada tunda ka san za a tsare ka tambaye ka wacce ansa ka tanada ya ce to abu kan ban san to wannan ka abu na rikice ina mafita yanzu menene mafita to ya ce mafitan mai sauki ce mafitan mai sauƙi ta kai kada ku wani bacci mafitan nan mai sauƙi ce ya ce mafitan nan shine yanzu ka tsaya ka ga abin da ke gaban ka sauran abin da ya rage ma na rayuwa ba ruwanka da shekara nawa ce ko nawa ne yi ƙoƙari yanzu gyara abin da ya rage ma na rayuwarka a tadda kai kan hanya gyararre in kai haka sai a gafarta ma shirmen da kayo baya ya ce in ko baka gyara sauran abin da ya rage ma wa nan gaba to za a haɗa ma da shirman baya da na gaban alafta ma kuma ka isa gaban sha tsare ka tambaya wannan shi ne maiman maimai ne wannan na maimaita shi ba sau ɗaya ba saboda gaya to ahammiya na shi sau da aka mu lura da waɗannan abubuwa sosai saboda haka su aka ce nan wa inna ma azuma khalqul kafir fin nari aka ce nan halittar kafiri ta yi girma ne a wuta liya azuma azabuhu saboda azabarsa ba ta girma wa yudha'afu alamuhu allillinka masa radadin jin azaban wa iqabuhu da ladabtar da shi da zai allillinka masa Allah ka tsare mu wala shakka anna ahlan nar yatafawatuna fil azabi ko shakka babu yan wuta sun bambanta a wuta wani azabar shi tafi ta wani wani azabar shi tafi ta wani yatafawatuna fil azab kama ulima min alkitabi was sunnah kamar yanda an san wannan qur'ani da sunnan manzon Allah bi dalilin hadithul akhar ta dalilin wani hadisi na daban kuma gashi nan wanda aka kawo yana nan shi wanda ya zo cikin fatawul bari juz'i na goma sha ɗaya da abin na hadisi na ɗari uku wai ɗari hudu da ashirin da uku fa na amru bin shu'aibin an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya bada labari yace qala yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsalud dhurri fi suwarid rijal za a tada masu girman kai ranar tashin alkiyama kaman kiyashi amma da suran mazaje wanda suka yi girman kai a nan suna ganin su ba wanda ya fi su suna rena mutane suna kaskan in gaskiya don shine girman kai mutum ya wulakanta mutane a gaya mai gaskiya komin kyanta yake karba wannan shine girman kai gamtul wannan shine baqarul haqqi wa gamtin nas kin gaskiya da rena mutane wanda suka yi wannan rayuwar a lahira za a tada su kaman suran kiyashi yanda kiyashi yake haka za a tada su amma kuma mutane ne su ya shahumu zullu kaskanci ya lullube su a ran nan min kulli makanin ta kowane bangare ba inda za su shiga su ji daɗi yusaquna ila sijinin fi jahannam za a kora su a ja su akan fuskokin su zuwa ga wani kurkuku a cikin wutar jahannama yusamma bulus ana ce masa bulus kurkuku ne a wuta taluhum narul anyar wuta wuta ce na lullube su wato wuta wadda tafi kowace wuta ita kuwar wutan wadda tafi kowace zafi za ta kulle su a ciki gaba daya suna kasanta ita tana sama har in ka zo wutan baka gane cewa akwai mutane a ciki saboda wutar ce kawai ake gani tana ci a sama bal bal bal bal su ko suna ciki yusqawna min asarati ahli nari wato ana shayar da su jagwalgwalo na 'yan wuta da fitsarin 'yan wuta da amansu da dukan da aka yi masa suka yi da wanda suka sha ruwan zafi kayan cikin nan ya zugo da ruwan kurji da ruwan jagwalgwalon duka shi za a rika tattarawa ana yi masu wannan irin kamar masan nan suna ci wannan shi ake ce matsilatul khabal tine tinatul khabal a'adana Allah wa ajarana minha wannan ita ce tinatul khabal to a cikin wannan kurkuku ake cin wannan datti Allah ka sa ba mu cikin su dan tsarkin sunayenka al-mabhasul 20 sai na 20 ashjaru ahli al-jannati itatuwan yan aljanna wa zilliha da inuwan yan aljanna wa ashjaru ahli wa ashjaru nari da kuma itatuwan wuta su kuma wa zulluha ita ma da nata yinuwan Allah ka tsare mu daga wuta awwalan ashjarul janna wa zilluha itatuwan aljanna da inuwan su an abi mas'udin an abi sa'id al-khudri afwan an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an samu hadisi daga abu sa'id al-khudri qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna fil jannati shajaratan lallai cikin aljanna akwai wata itaciya ya siro rakibu aljawad almudmir asariya fi zilliha mi'ata amil ma ya qatawha aka ce wannan inuwa matafiyi wanda yake da doki damamme mai iya gudu da tafiya doki jawad nau'i ne na doki almudmir wanda aka dame wanda bai gajiya da sauri to zai yi tafiya mai sauri zai tafiya a cikin wannan inuwa shekara ɗari amma bai bata kare ba inuwa kaga wannan inuwa babba ce na yan aljanna za su taru ita ce ake ce matuba wata ce shajara tuba wani wani a ta tuba aljanna wasu ce a tuba shajara ce fil janna qala allah ta'ala allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ashabul yamin ma ashabul yamin sannan akwai mutanen dama tunda an kasa mutane kashi uku akwai mutanen dama akwai wanda suka tsere akwai mutanen dama akwai kuma mutanen hagu wannan ashabul yamin ma ashabul yamin su wane ne mutanen daman nan aka ce waɗannan mutane suna nan fi sidrin ay makhdudin suna morewa a cikin wata inuwa ta magariya ana cewa inuwan magariya tana daga cikin inuwoyi masu daɗi masu sanyi dan magariya ta yi itacen nan ba ta ba a lokacin rani ba inuwan nan ta yi za ka ga wani wurin har wani baki-baki yake in aka shiga ciki wuri ne mai daɗin hutawa larabawa sun san wannan sosai shi yasa za ku ga da aka dawo yakin nan suka zo suka samu itaciyar magariya ta yi wannan inuwan suka ce ba wanda ya cancanta su ban mawa sai manzon Allah dan sun san sanyin wannan inuwan yadda take to wannan ana kwatanta ne da abin da zamu gane saboda haka wannan kuma makdudin wanda an yanke kaya ba mai kaya ba ce irin wannan dan wani ba kauye da ya ji ana maganan magariya shi ya san kauye ce a rasulullah in muna magana sai mu ji ana cewa cikin aljanna akwai jin daɗi amma an yi maganan magariya kuma da inuwan magariya kuma magariya kaya gare ta in ma za a tsinko ya'yan sai kaya ta soke ka aka ce ina hawa irin wancan bace wancan ya'yan ta dirka dirka ne kamar tuluna masu ita magariyar kanta tukun to sannan kuma inuwan ta ba irin wancan kuma ba ta da kaya wancan an cire kayan ana kwatanta mana ne da abin da zamu gane shi yasa nan ma aka ce saboda haka za a ce abun nan ne an yi bata da kaya wa talhin mandudin sannan kuma ga itaciya irin kamar ta ayaba su ne tsal mandud wanda yake an sa su ƴaƴan ga sunan tun daga sama har ƙasa har suna suna rinjaya ta ga sunan mai kyau ko saudiya ka je ka ga ayaba ka zo ka kwatanta ayaban mu ta najeriya ka ce to mu dai muna bauta ne kawai a bayi ne ayaba kawai ta saudiya in ka zo ka kwatanta ta da ayaba ta najeriya ko ta kibaru shafiya din da suke ci to allahumma ban sani ba kun an je can kudu inda ake ɗebo ta masu ita a can garin su to su kuma ai ba su iya ci saboda talauci kokari suke su yanke masu kawo su samu kuɗi su ma ina hmm to ka gani saba saba mallan in ka ci biyu sai kai kokari ga kyau ka rasa ma abin da za ka wani lokaci sai ka ga kaman dai irin yadda za a ce din nan wata tsohuwa ita can da take so saboda kyan shi har ta tsufa kawai saboda kyan kendir kaga kendir ai kyan shi ya fi abin da yake yi ban sha'a da kalle za ga ba to wata ayaba in ka ganta kawai malam sai ka ga ayaban nan kaman ma ka aje ta ka rika kallo kawai saboda kyanta malam na taba zuwa can da muka je kawanta na jeru sai ba malam daga wata irin kankana kaman kaman kwarya sai na sauta da ce wallahi yau sai na sau kankana da kyan na kawo ta gida kuma wurin ba ni zafa daga gidan mun zuwa wurin ba wallahi kankanan nan da ke na kawo ta gida malam sani naga kankana kamar ƙwarya akan wata amalanke wani yana yawo da ita nace ha yuba ya ce yuba da ce a hati wa ya ce wahid kullum na ce kullum ya ce shi ba ta mamaki wallahi wallahi mamaki ya ce shi yana yanka ne a saida na ce ni duka ba a ba ya ce duka na ce duka ya koce riyal nawa ne na ce ba komi a haifar da ya saka min ba ba leda za ta shiga ba haka na rungumo na dokko ta malam ne ta yawo ana kallo na da kankana niki niki niki ni kuma na ga muna da yawa ne a gidan malam na sauta na zo na aje ta malam aka yanka ta kato abu aka aje wanda ya zo kawai a ce akwai ita ina ka samu ka ce gashi ne shi da wala ya zaki daban dariya ya ce wallahi kayanta na yau na gaya ma malam sani na ɗauko ta da gyar kamar ƙwarya aka na ɗauko ta dai ta gumi na sha nauyi amma fa an sha daɗi kuma na sha addu'a dan duk wanda ya zo aka ɗauko ta ka baje ba baranti ka mutanen da suka ja ka kanna da su fi mutum goma sha babba ce bi ma'anar kalma shi ma mai sai da mamaki na ta yi na ce duka zan saya dukkan gaba da sabon na sauwata na ɗauko a ka ya sa ka faɗa ya ɗora bisa kai to kaga irin wannan yanzu ka zo ne ina za ka samu ita babu mafi ba zai mayu wani abu ana magana ai malam nan ɗan ma ba a ca komi to da muka tafi mai da malam abubakar muka je wajen ummul qura muka je muka ga nan uturunji ne muka ga towa za mu saya sai muka ce ka za da za a yi kai mana kwaɗan mahaukaciya da shi wala sani muka ce ai kwaɗan ma muka ce yanko wannan ɗauko shi ma na kaza ɗauko wannan na kaza ɗauko na kaza ya ɗauko ya tara su him muka ce nike su a cikin ƙwarya cikin abin mu ta sha haka nan muka za ka nike aka nike su muka ta sha kala kala ka ce kowane mun sha ba shi kenan ma to kaga wannan malam amma munan ka zon kana ganin wannan abun malam to haka za a yi wannan ayaba za ka ga su sada sada ayaban nan ga sunan sannan wa zullin mamdudu ga inuwa mai tsawo ba ta karewa kowa ya shiga inda yake so wa ma'in maskubin sannan ga ruwa na kwararowa ta ko ina ba magana rashin ruwa ruwa mai daɗi ko ta ina kai bayan na aka ƙara banda wancan da aka faɗi ai ta ma ayaban na ciki kaza sai aka ce wa faki hatin kasira kai ga kayan marmari wannan an ba iya ba iyakance iyakarsu ba suna da yawa fauka tasawuri na nan kawai kowa zai duba ne ga wanda yake so kawai ta ci ba ba faɗi iyakarsu ba Allah shi kaɗai sai adadin su la maqtu'atin ba lokacin da za su kare a ce sun yanke a ce yau to da muna son kaza inabi muke so a ce sai nan da wata uku zai zo ina duk abin da ake so na kayan marmarin nan babu wani lokaci da za a ce shine lokacin yin sa wannan lokacin shi kuma ya kare ko rani ko damina a ce yanayin sa ko yaushe la maqtu'a wala mamnu'a ba sa karewa kuma baka neman wani a ce ma ban da shi a ce ma a a babu qala al ulama al muradu bi zilliha wannan kanafiha wa daraha wa huwa ma yasturu agsaniha duk abin da ake nufi nan abin da ke lullube da ita abin da zai wanda tsawonta da inda ake shiga da dai duk abin da yake rufe rassan itatuwan wanda za a zo rana ba ta taɓa wurin ba su ake nufi nan wa qala ta'ala innal muttaqina fi zilalin wa uyun lalle masu tsoron Allah wanda suka kiyaye Allah nan tabaraka wa ta'ala suna cikin wasu inoyi wa uyun sannan da marmaro na abin nan na ko ina wa fawakiha mimma yashtahun sannan da kayan marmari duk wanda suke bukata akwai a ciki wa qala subhanahu Allah tabaraka wata'ala ya ce waliman khafa maqama rabbih jannata wanda duk ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa tabaraka wata'ala yana da aljanna da za a bashi guda biyu a nan gefen da zinariya aka gina ta gaba ɗaya komai na ta zinariya ne a can gefen da azurfa aka gina ta gaba ɗaya komai na ta azurfa ne fa bi ayyi ala rabbikum a waliman shine nan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban la bi shay'in min ala'ika rabbina nukadzibu falakal hamdu walakal mulk saboda haka wannan shine abin nan aka ce da wani ayoyi na ubangijin ku ne kuke tawaye babu zawata afnan wannan a wannan aljannan nan aka ce zawata afnan ai a ciki akwai wasu manya-manyan resuna na inuwa waɗanda suke masu nau'i daban-daban kuma ga 'ya'yansu daban-daban a ciki ko ta ina zaka ga falafalan itatuwa ga sunan inuwa lif-lif sannan kuma ga 'ya'ya nan kowane itace da irin nasa 'ya'yan kala daban-daban sai wanda mutum yake so Allah ka samu na ciki fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban la bi shay'in min alaika rabbina nukadzibu falakal hamdu wa lakal mulk fihi ma ainani tajriyan a ciki nan fa ina gaya maku ne ko ma ku ce amma ba ku ce sai yan kaɗan na ji suna faɗi in ana karatu irin wannan ba sallah ba ba wani abu ba duk sanda karanta suratul rahman aka ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban to ba a yin shiru sai ka dan yi kasa sai ka ce la bi shay'in min alaika rabbina nukadzibu falakal hamd wal lakal mulk mun karanta da kunan cikin tafsiri aka ce ga yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suran aka ce ya karanta ma aljanu to duk inda aka zo fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban haka suke cewa to sai yazo yana karanta ma kuma mutane sai mutane suka yi shiru tunda annabi sallan bai sanar da su ba sai ya ce kada ku bari aljanu su fi ku alkhairi lokacin da nake karanta masu wannan suran ba lokacin da zan ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban fa sai sai sun ce haka to kuma ku rika cewa ya fito ko ai mun karanta rana alhamis har mun gama wurin dai dai an mance malam zani ka banta ko وبأي آلاء ربكم فيهما كل من كل فاكهة زوجان فيه في فيهما عينان تجريان akwai marmaro suna gudana a ciki ko ta ina ruwa ko ta ina na wannan abubuwan wannan duk ko ta ina fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan kowane kayan marmari ake ana ba da linki biyu kala biyu ne iri daban-daban ga sunan وقال صلى الله عليه وسلم في الجنة وقال عز وجل في الجنة الأخرى فيهما فاكهة ونخل ورمان أتجن وانت الجنة بائري باون وانن داك ودينا كاين تدبن أو تا الجنة تنكما ورين تدبن سوى دين زغونكي gonakin da suke yin wancan kayan marmarin ba su ne suke yin kuma dabino da rumman ba to wancan aljannan daban kenan akwai wata aljannan wanda ita kuma abin da ke ciki dabine ne da rumman su ne a ciki ya fito ko muna fata Allah ya sa muna daga cikin wanda za su samu waɗannan abubuwa Allah ya sa ka dai zama iyakanmu da waɗannan abubuwa karantawa wa qala ta'ala wa daniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila dan aljanna aka ce wa daniyatan wa daniyatan alaihi wa daniyatan alaihim zilaluha inuwanta inuwoyin yan aljanna an zo da su kusa kusa da yan aljannan kusa kusa ne ko ta ina wa zullilar qutufuha sannan kuma ga 'ya'yan su ma an hore ma 'yan aljanna in kana daga zaune ka tsinka in kana daga tsaye daidai in kana daga kishingida daidai yake da kai tazlilan horewa an saukake su wa qala subhanahu fa huwa fi fi ashi fi fi 'ishatin radiya wanda suka shiga aljanna waɗannan suna cikin rayuwa wadda take gamsassa wadda Allah ya yarda da ita fi jannatin aliya suna cikin aljanna kololuwa madaukakiya utufu hadaniya ƴaƴan itacen kuma kusa kusa suke da ƴan aljanna ana cikin wannan ci ana jin daɗi ana ji ana ji a ƙara sanar da mutane a ce kulu wa sharabu hani'an ku ci ku sha kuna masu jin daɗi ma aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya yan kwanakin da suka wuce malam sani ka duba shekara 60 ko 70 mutum yayi wani yayi 80 wani har ya wuce 80 amma a wurin Allah ‘yan kwanaki sunansu saboda a wurin shi ba dade ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana ɗaya a wurin Allah to sai an yi shekara dubu mu a wurin mu haka mutum zai zo ya girma a haifai ya girma ya gama rayuwarsa ya mutu duk a wurin Allah bai kwana ɗaya ba ‘yan sa'a sa'a awaye ko awa ɗaya da wani motsi in an dade sosai kenan an yi awa ɗaya da motsi an zo an gama an koma kuma a zo a yi irin wannan koma a shiga wuta mai amfanin dadewar da aka yi an yi asara Allah ka tsare mu sau da aka so aka za a ce masu su ci su sha suna masu jin daɗi saboda abin da suka aikata fil ayyamil khaliya wa qala ta'ala inna lil muttaqina mafada yan aljanna suna da wani irin fagagen filaye da za a ba su fankata fankatan wurare ne a aljanna hada'iq a cikin waɗannan wannan filayen fankata-fankata a yi lambuna ne ga sunan an ba su komi na kayan marmari suna ciki wa anaban sannan ga inabobi ko ina ko ta ina wa kawai ba turaba sannan ga kuma yara 'yan mata da za a ba su masu shekaru iri ɗaya ba yara ba su ma shekara su kuma ashirin ko sha sha nawa aka ce kwanaki muka ce nasu ashirin da nawa na manta da biyu ko zuwa wani abu wannan maza abin yara to haka za su wa kasan da haƙan sannan kuma ga kofuna waɗanda za a sha abin da za a sha a ciki a ciccike ko da yaushe da duk abin da ake nema ana samu na giya ne ga sunan la yasma'una fiha lagwan ba a jin wata yasassan magana a ciki wala kizzaban ko wata yasassan ko ƙarya babu ƙarya a can to nan ma a bari tun daga nan ba ƙarya a can ba magana yasassan magana ba ƙarerai na banza jaza'an min rabbika wannan sakamako ne daga ubangijinka tabaraka wa ta'ala ata'an hisaban kyauta ce wadda take mai ban sha'awa Allah ya bada wannan hisabi a matsayin kyauta sakamakon nan da aka bayar kyauta ce daga Allah ba wanda zai iya yin aikin da ya cancanci wannan wuri wa qad ra'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yusalli ay salatal kusufi ana qidal inabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wata rana sai ya ga wasu dunshe dunshe na inabi kamar irin tuntunan nan kasan da bin inabi aikin ku da yake haka sai annabi ya ganshi yana sallah wata rana da ya ganshi sai aka ce ya ga wannan wa fi hadisi ibnu abbas radiyallahu anhuma a cikin hadisin da yazo shi na dan abdullahi dan abbas qalu ya rasulullah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika thumma ra'aynaka kafafta sai suka ce manzon Allah mun ganka kaman ka damko wani abu a cikin sallar ka sai kuma muka ga ka fasa ka abun nan ba me ya faru tun da annabi yana sallah yayi haka kaman zai tafko wani abu sai suka ga kuma bai kamu ya ya damke hannu ya dawo bai kawo ba fa qala yace inni ra'aytul janna yace aljanna aka nuna min fatanawaltu minha unqudan sai ne kokarin in cakko wani dunshan inabi in kamo shi daga ciki ya ce lau a kastuhu da na yi sa'a na cafko shi ha la'akaltun minhum ma baqiyatin duniya da za ku dinga ci har duniya ta kare ba zai kare ba da na damko shi kuka dinga ci malam kaga wannan malam ya ce da na yi sa'a na damko maku shi za ku dinga cin shi matukar duniya na sai dai duniya da ta kare amma ina an hana sai mun je can Allah taimake mu wa ra'aytun nara yace kuma bayan nan sai na ga wuta dan an ce gani aka yayo baya baya kuma daga nan yace da kuka ga kuma nayo baya bayan nan wuta ce na gani falam ara kal yawmi manzaran qattu afza yace tun da nike tun da Allah ya halicce ni ban taba ganin wani abu wanda na gani mai bala'in ba da tsoro ba kaman wannan ka dauka ga nayo bayan nan ya ce tun da nike ban taba ganin abu mai firgici kamar wanda na gani ba wuta ce na gani to da kuka gana yau bayan wa ra'aytu aksara ahliha annisa sai gashi kuma abun bakin ciki na ga mafi yawan wanda aka nuna man a cikin wutan nan mata ne aka yayan wa mata mu yi kokari iya abin da zamu iya yi mu din ma ba mu san matsayin mu ba amma dai kowa ya ji mu yanda zamu ya zama ba ma cikin yan wutan nan muna roƙon Allah kare mu daga shiga wuta wa na bi hurairah radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yawman yuhaddithu wata rana manzon Allah yana bada labari wa inda rajulun min ahli al-badiya a lokacin da yake bada labarin nan akwai wani mutum irin yan ƙauyen nan sai annabi yana bada labari shi kuma yana zaune yana ganewa tangarau a za ku yadda yayi yana ba ƙauye wai ya ga dawa a kuma ana zawo ilimi ta dalili shi a babu rikudi da yi annabi ya ce yana ba da labari ya ce anna rajulan min ahalil jannati ista'adana rabbahu fi zar'i ya ce wani mutum daga cikin yan aljanna kun san mutum abin da ya saba ya yi shuka ya zai zagaye gona ya zagaye gona ya zagaye gona wannan mutum shi ya shiga aljanna sai ya ce shi yana so Allah ya bashi izini har aljanna ma ya shuka ya ga abin nan ya fito yana son haka faqala awa lasta fi ma shi ta ba duk abin da kake so bane za a yi ma shi abu shi ne abin da kake so qala bala ya ce abin da yake so kenan shine abin da ba wani abin da kake so sai ya ce wannan ne shi yake so ya ce walakin ni uhibbu zar'a ya ce ni ina son gona ne ni ina so abin nan ni ina son gona ina son in ga nayi shuka to fa usriya wa fa asra wa badara sai ko aka ce to je kai ya sauri ya je ya sa iri fa tabadara tarafu ainabatuhu wastiwa'uhu sai suka yi rige-rige da ido kafin ya kinta ido to wannan abin ya fito har ya girma ya yi tsawo irin yadda ake yi da shi da sukan da kiftawan idan shi rige-rige suka yi kuna ganewa yana sawa kenan fauran da kafi ya kifta ido abin ya fito har ya girma ya kai inda ya kai kololuwa wasu ya sahu har ma sai maganan girbewa a yanzu a sauke shi wata huirahu sannan a cire ya tashi ya ganshi ya taso bayan ya girbe ya kankabe ya sussuke sussuka za a ya gyara shi yanzu ya gani ya gan shi an tattara mai shi yanzu wannan da ya gani ya ga amsalin jibal an gama an girbe yanzu an tara mai shi him kashi don buka buka ya shukan yanzu kafin kimtawar ido abin ya girma ha an girbe ha an tara shi baga baga zan ce an tara shi wa ya ƙolin lahu ta'ala duna kai wani adam ya ce ka ɗan adam sai a banka kai dai ba abin da za a yi ma zai kace wa Allah ya abin ya ba shi ya ce kai dai ɗan adam to gashi nan ka samu abin da kake so sai ce fa innahu la yashba'u kashay ya ce kai dai ɗan adam ba abin da zai kosar da kai duk abin da aka yi wa aljannan ne yanzu ka ce kana so kai shuka وقال الأعرابي زي بالعرب لك قلت يا رسول الله لا تجد هذا إلا قريش أو أنصاريا جيتو كاونا ya ce wanda ya wannan magana ko aljanna la to gaskiya ko dai ba kore shi ko dan madina ya ce ba wanda sai ba wanda zai wannan din ba dan madina kaga kaga annabi yana sakin jiki da mutane in ba ka ba ka duba ba yadda annabi yake da sabansa waɗannan irin masu zafin su Umar a ce za a faɗi wannan magana kaga in ba dan ana wannan magana ana kyale mutane ba ba abin sai kawai ya ce to ni dai kan manzon Allah yana ganin wannan da gani dan garin ku ne ko dan nan ko dan nan Madina domin mu dai ya ce fa amma nanu falasna bi ashabi zar'i domin mu dai ba ma shuka ba ba mu makiyaya ne ba ma shuka to na kan kakkace wannan ba kauyen daga garin mu yake daga garin ku ne wala wa dai kan rasul sallallahu alaihi wasallam ya dariya ya ce gaskiya dariya kawai kyale shi kaji ba kawai ne eh wannan shi yasa aka ce annabi yakan dan yi wasa irin wanda ba na rashin gaskiya ba kaga maganan nan ba ta da amma annabi ya dariya saboda yadda ya ga mutumin da ya ce to na san ne wannan mutumin dan aljanna nan da kawai labari bai son ya shuka ha aljanna to gaskiya sai dai zau ko ba quraishi ko dan madina wa hadha alhadith yubayyinu wannan yana bayyana mana anna kullu mashtahahu ahlul janna yusalu lahum duk abin da yan aljanna suka nema za a ba su لأن لهم فيها ما تشتهيه الأنفس domin a ciki suna da abin da duk rai ke so wataladdul a'yun idan sun ya gani zai ji dadi akwai wahum fiha khalidu sannan kuma za su dawwama ciki har abada ta'alana Allahu min muna roƙon Allah ya samu cikin su ashjaru ahlin nari wa zilluha itatuwan yan wuta Allah ka tsare mu daga wuta da inuwan su qala Allah ta'ala inna shajarataz zaqum yace kaga wannan itaciya da ake cewa shajaratuz zaqum dinnan ta'amul asim ta'amul asim abincin masu laifi ne yan tawaye wanda suka yi ma Allah fito na fito to abincinsu kenan Allah ka tsare mu kalmuhli yaghli fil butun aka ce asalinta kaman da gwalan mai ne wanda muka yi magana ran nan wannan yana tafarfasa a cikin ciki in an sha da an sha masifa ne ana sha fauran zai kwakwabo abin da ke cikin cikin nan ya zubo ƙasa ana kurba kuma dole a kurba ka zalil hamid zai dinga tafasa a ciki kamar yadda ruwan zafi ke tafasa a cikin tallan miya kun san talle ko wanda bai san talle ba irin yan karamar tukunyan nan ta fi compressin zafi yadda zafi zaka ji in aka ribe ta da marfi har motsi zaka ji daga nesa zaka tana kurru tana tana alaman tafasa saboda masifa to haka take tafasa in an sha wannan ruwan haka ciki zai rika tafarfasa kamar wannan tukunyan Allah ka saba mu ciki wa qala subhanahu thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun sannan kun ga ku waɗannan batattu masu ƙaryatawa game da abin da aka gaya maku la'akiluna min shajarin min zaqqum lalle za ku ci daga wannan itaciya ta zaqqu muguwar itaciya fa mali'una min halbutun za ku rika cika cikin ku da ita ne kawai ita ce abincin fasharibuna alaihi min alhamim bayan kun ci wannan kuma ku ɗebi ruwan zafi mai tafasa a ɗora sama ko ana so ko ba a so sai an sha da tsiya fasharibuna shurbal him za ku rika sha kamar irin yadda rakumi ke kwankwada baya koshi ya sha ya rika ɗiba da yawa yana gumtsa ruwan zafi ana gumtsa in mutum yana so ya gwada yanzu ya guntsi ruwan zafi ya ji haka za su rika guntsan ruwan zafin nan kamar yadda rakumi ke guntsan ruwa kuma ba a koshi da ruwan masifa ne ko a nan duniya za ku ji wani lokaci ana cewa idan mutum ya sha rana ya sha rana kuna ganin ruwan da zai kosar da shi ruwan sanyi ko ruwan dumi na ruwan sanyi ko za ka iya shan kwalba biyu na mai zafi baka koshi ba amma in ka sha kwalba ɗaya na mai sanyi kuma za ka ji ya sheka saboda zafi abin da ke kore shi sanyi to can wurin zafi ne bisa zafi ga zafin wuta na bala'i sannan kuma ga zafin ruwan zafi na masifa shi kuma za a sha dole wa qala subhanahu Allah tabaraka wa ta'ala yace innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim ita wannan zakkum din wata itaciya ce wanda take tsirowa take fitowa a tsakiyar wuta can ake a tsakiyar wuta malan kaga ga itaciya a tsakiyar wuta tana fitowa tal'uha ƴaƴan itace in ta fara yin ƴaƴa ka annahu ru'usu shayatin kai ka ce kawunan shaidanu ne saboda muninsa da rashin kyansa ana kwatanta muni da shaidan ana kwatanta munin abu da shaidan da sifar shaidan saboda sifar shaidan ba ta da kyau sai sa kada ma mutum ya nemi ganin shi mutum ta fata Allah ya raba su da shi kawai ko a wuta can ka ji labari ne ya je suna rigima da wasu banda kai banda ni banda ke masifa ce ko an je masu rigiman da shi a wuta ai ba sha suke ba ba kada shi suke ba wajen gardama to me yasa me zai sa ka ce ka so ma ku haɗu na ruwanka da shi ya bi hanyar shi ai ma nesa da kai da shi shine ma zaman ka lafiya so da haka haka so da haka munin su waɗannan yayin tatuwan ka annahum ka annaha ruhusu shayatin ka anna wannan tal'uha ka annahu ruhusu shayatin fa innahum aka ce kun ga su yan wuta la'akiluna minha za su dinga cin wannan abubuwa na wuta fa malihuna minha albutun za su rika cika cikin su da ita thumma inna lahum alaiha la shauban min hamid sannan bayan haka nan kuma za a gauraya masu a wannan lokacin suna ci sai a gauraya masu a cakuɗa masu wannan abincin nasu da wani irin ruwa mai tsananin zafi Allah ka tsare ni wa qala tabaraka wa ta'ala wa ashabu shimal ma ashabu shimal akwai mutanen hagu su wane ne yan hagun nan fi samumin wa hamim wato wasu mutane ne waɗanda suna cikin wani irin iska mai tsananin zafi wanda in iskan ya buga sai ya shiga duk kafofin mutum duk wata kafa ta kunne ta ina ta hanci ta waye zai shiga kamar dai yanzu a ce ne misali duk da walillahi masallu ala wancan iskan tsananin zafinsa bugawa yake in ya tashi ya buga sai ya shiga duka kafofin mutum kamar yanzu misali a ce ne garin da kaccen yaji a tada shi a hura shi ya shiga mata kunne ya shiga mata ido ya shiga mata hanci ko ina sai an barbada ma to dai da zaka bi gashi a ido gashi a hanci gashi a kunnuwa gashi a ko ta ina iskan nan da ya bada sai da ya barbada ma yajin to wancan iskan kamar haka yake yana da masifan zafi yana da masifan radadi kuma shi in ya tashi zai shiga duka kafofi ne su ne masayar yana shiga duka masamin insani kafofin mutum da yake da su duka zai shiga ta wurin iskan nan ya sa ko ta ina ya shiga ta dubura ya shiga ta farji ya shiga ta ko'ina duk ko ta ina sai iskan nan ya bi wurin nan masifar zafi ta abin nan ku diba wani mugu in aka samu ya samu dabba ya sa mata barkono a dubura ko ya sa mata ido kalli yadda dabban nan take haukacewa gaba ɗaya tana tsalle tana cima tana faɗi tana cima tana faɗuwa to yanzu yau dan adam aka yi mai haka ya kuke gani kuma iska ne zai buga duk waɗannan yan wuta sai sun sha shi Allah ka tsare mu shine nan wa zillin min yahmum sannan bayan haka nan suna da wata inuwa min yahmum an ce yahmim dinnan yahmum wani irin iska hayaki ne mai tsananin duhu wasu kuma suka ce kai wuta ce ma amma ba abu ba hayaki a cikin ta saboda bala'in duhunta domin kada ta rarrage wani abu iska mai tsananin wani hayaki ne mai bala'in duhu kamar irin wannan da aka yi magana ana maganar fitnatu duhaima aka ce wani bala'in baki da ya tashi ya daga sai da aka yi sararin samaniya aka koma ana ruwa duk ruwan da ya sauko sai ya sauko baki kirin saboda wannan bala'in ruwa wanda aka yi shi a fashin gas ko abin nan ba wanda aka masifa ce babba don wasu suna ganin da suka ga wannan hayakin sun dauka kawai duniya ce ta tashi gaba daya wannan hayakin ba na duniya ba ne Allah ka tsare mu to haka za a gani za a gansu ga sunan su taho ba iyaka ina ne to sai su yi abin nan ba labaridin wala karimi wannan ruwa ba sanyi kuma ba na girmamawa ba ne babu karamci a ciki babu maganan girmamawa azaba ce kawai an sha innahum kanu qabla zalika mutrafi gabanin wannan aida sun kasance suna fataka ana gaya masu ga gaskiya nan sai su dinga fataka a duniya su dinga ka abin da suka ga dama shi suke komi da aka ce haram ne ba ruwan sai su ta aikatawa abin da aka ce halal sai sun ga dama abin da aka sa su aka ce wajibi su yi sai sun ga dama abin da aka ce haram sun zama musirruna alal halal suna yin banna dare da rana ba abin ba sa daga kafa wa kanu yusirruna alal hintil azim sun kasance suna dogewa akan zunubi mai girma hins zunubi babba mai muni haka nan ga azim kuma haka suke yin waɗannan laifuka wa qawluhu ta'ala wa zillin min yahmum aka ce ay zillu dukhan ne shine wata inuwa wadda take ta asalin ta ta hayaki ne kawai baki kirin in an shiga ciki ba maganar sanyi sanyi ka qawlihi ta'ala in taliqu ila zillin dhi thalath shu'ab ku tabi zuwa ga wata inuwa ga ta nan wanda take da reshe har guda hudu an kasa ta kashi hudu ku je ku shiga ku ji ciki wata ce mai daɗi la zalilin wannan ba maganan a ji inuwa inuwa a ciki wala yughni min lahaba sannan kuma baya kada mutum daga lasa wuta ana inuwan mutum zai rika jin bala'in zafin wuta tana zuwa har wurin tana tafkan mutum innaha tarmi kashararin bishararin kalqasr ita wannan wutan ma wadda ake wurinta tana jifa da wani irin tartsatsi tartsatsi shine sharar tana jifa da wani tartsatsi na wuta kalkasri kamar irin manya-manyan gine-gine kamar yanzu a ce maka wuta tana jifa da tartsatsin gini kamar nndc to yanzu aka ɗauko yanzu kamar nndc aka jefo mana nan ya kake ganin zai da mu ku auna abin ku gani ko drum din nan zaka dauko na aka jeho nan wurin wanda zai halaka halaka dai sai ya kasu to yau a dauko kaman girman ginin NNDC a jefe mu da shi mu da muke nan zaune ku gani to haka wutan nan take dauka tana jifa da tatsatsinta in ta dauka gungun yan wuta in wutan nan sai tatsatsi sai ta fitar da wani irin gungume mai gini kaman girman NNDC ta maka masu suna cikin wutan kuma shine tarmi bi shararin kalqas ka annahu jumalatu suf kai ka ce yadda yake gudu kuma aka ce wannan kai kamar raƙuma ne irin bakaken nan an ce larabawa sukan ce jumalatu sufur ne in suna son su kwatanta yawan raƙuma wanda suke tafiya cikin sauri ga sunan kala kala amma sauri suke yi yanzu yanzu nan wannan kalan za su shiga cikin wannan kamanta da wancan kala ka ɓace wannan kalan ya ɓace saboda saurin cusa ma juna to wannan wutan tana tantsatsin ku lura da abin da nake so in nuna maku idan tatsatsin suka taso daga wutan gittawa suke cikin juna wani ya bi ta nan ya shiga dan ya bada gwam wani ya gitta ta saboda saurin yadda suke fitowa in wutar ta yi tatsatsi tar sai su fito su giggita juna wanda zai nan sai wani ya gitto ta gaban shi ya fita kafin ya wuce ya wani wurin su yi karo su faɗo ma mutane gaba ɗaya shine abin da yasa aka ce larabawa suna kwatanta raƙuma in sun taru da yawa irin masu saurin na yadda wani zai kutsa wannan ko shanu na haka nan koro su da yawa yanzu yanzu za ga wasu sun yi sauri sun shiga gaban wasu sun shiga sun gingita juna sai ga in kana kallon wata kala sai kayi da gaske zaka gano ta kafin an jima ta kai gaba in an jima ta dawo baya in an jima ta dawo tsakiya to haka wannan tarzatsin yake tashi waɗannan ɗirka ɗirka suna gittawa ta cikin juna saboda sauri Allah ka tsare mu wannan shine Allah tabaraka wataala ya ce wailun kai ya ce rannan azaba ta tabbata yau irin a wannan rana lil mukaddibin ga waɗanda suke ƙaryata ranar sakamako abinda ake gaya masu anan ba su ji ba an gaya masu an jawo hankali an masu wa'azi an masu gargadi amma suna nan sun doge akan banna saboda suna ganin kamar da saura wataƙila in lokacin yayi za su shirya bayan an gaya mana an ce ya man bi duniya hushtagal ya wanda ya rudu da duniyan nan wa gharrahu tulul amal dogon guri ya rude shi fal maut ya'ti baktatan ko fuja'atan mutuwa tana zo maka ne lokacin da baka tsammani wal qabru sunduqul amal shi kuma kabari shine akwatin aiki in an riga an shiga kabari magana ta kare mahma qala al-layl fala budda min tulu'il fajr duk wanda duk yadda dare yayi tsawo to babu makawa gari zai waye wa mahma tsalal umru kuma duk yadda shekaru suka yi tsawo fala budda min dukhulil qabri babu makawa wata rana za a shiga kabari ina fata an gane to da haka mutum yayi kokari wannan abun nan ne abun nan ne sai a ce asabaru sa'a sai aka ce hakuri lokaci guda ne abun nan ne wan nafsu tsamma'a ita kuma rai mai tsananin kwaɗayi ce aka ce awwi da halkana'a saba mata da wadatar zuci kawai sau da aka shine abun nan ba aka ce wa sari ilal khairati fi man yusari'u kai rige-rige wajen aikata alkhairi a cikin masu aikata alkhairi kai sauri kai ma kai alkhairi cikin masu yi aka ce wa malmalu wal ahluna illa wada'i'u da dukiya da 'ya'ya ba komi bane face ajiya aka ba mutum wala budda yawman an turaddal wada'i'u babu makawa kuma wata rana za a nemi ajiyar nan da aka bada cewa ta dawo na fata an gane ba aka shine nan yani wa zillu al-mazkuru huwa ad-dukhan al-aswad al-mumtin al-muntin wannan inuwa da aka faɗi din nan shine hayaki bakikirin almuntinu wanda yake mai wari la zalilun huwa nafsuhu shi kanshi ba inuwa bane balle ma kansa wala yughni min al-lahad sannan baya tare mutane daga wuta yani wala yaqihim al-harr harr al-lahab lahab lahab baya kare mutane daga zafin wannan wuta mai tsananin zafi Allah ka tsare mu wa qawlu hu fi sami fi samumin da aka ce fi samumin samum din nan huwa al-hawa'ul har shine iska mai tsananin zafi wa hamimin ai huwa al-ma'ul har shine ruwa wanda yake mai tsananin zafi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu saboda haka abun nan ne da kokari mu kare mu yi abun da muke cancanta ina ganin naktabi bi hala mu yi abun da ya cancanta dan mu abun nan din mu ina cewa wai abun nan ne saboda haka mutumin da zai aikin alkhairi shine wanda yake yana abun nan ba shine wanda Allah ya bashi rabo wanda zai zo kullum yana tunanin ya zai yi ya tsira a lahira me ya aikata saboda wancan gidan wannan shine mai abin nan kuma muna ta jawo hankalin mutane da wannan kwanaki da muka shiga na sha'ban sun yi kokari ya aikata abubuwan da zai yi an ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin su yana aikata aikata aka tambaye shi dalilin da yasa yake yawaita waɗannan yace a cikin wannan watan ne ake kwasan ayyukan bayi ake kai ma Allah na shekara na abun nan din mutane saboda haka yana so shi a kwashi ayyukansa yana azumi da sauran wasu ibadoji kuma saboda haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات ايسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين